أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط الله المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد اموا مسلمين na nesa da na kusa barkanmu da shan ruwa barkanmu da kasancewa a wannan majalisi mai albarka daidai wannan lokaci a wannan rana ta alhamis daren juma'a kuma rana ta goma sha biyar a watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu domin ci gaba da sauraron karatun alkur'ani mai girma da aka saba gabatarwa a daidai wannan lokaci a wannan wuri ba ta yadda muka taru lafiya Allah ya tabbatar da abin da za mu yi da ma'auni na lada kuma Allah ya tashe mu lafiya to karam sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير wannan aya da alaran ya jawo a yan uwa idan ba mu manta ba jiya mun kwana a cikin ayan nan ta biyar da Allah madaukakin sarki ya jera yana kebantar muminai da kira da umarni da hani to ayoyi na biyu da suka gabaci wannan aya din dukkaninsu sun kare ne da magana akan tuba ta biyan wadda ta gabaci wannan Allah madaukin sarki ya kare da wa mallam ya so fa ulaika hum zalim ayar kuma da ta gabaci wannan Allah madaukin sarki ya kare da inna allaha tawwabur rahim dan Allah madaukin sarki yana cewa duk wanda ya ji abinda wannan sura da wannan ayoyi suka kunsa kuma akan abin da yake ya zaman so da tuba ba to lallai wannan yana daga cikin azzalimai sannan a wannan kuma ta ƙarshe sai Allah yake cewa lallai mu sani cewa inna Allaha tawwabu hakika ubangiji mai yawan karɓar tuba ne rahimun kuma mai jin kanmu ne ma'ana Allah madaukakin sarki yana so kenan mu kasance masu mi masu yawan tuba daga irin laifukan da muke aikatawa to akan wannan a kauli na wannan ayoyin guda biyu ɗan uwa maganar tuba sharaɗi ne kuma ba uzuri ba ne ga dukkanin mumini abinda ake so mumini allah maraukin sarki yana cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min lalle kai tunatarwa domin mi ita tunatarwa tana amfanar da mu'mini menene amfanar da mu'mini shine daga lokacin da yaji abu sai ya samu ci gaba akan imanin shi ma'ana sai ya rage idan sabo ne daga ran nan ko bai dina duka ba zai zai zai rage idan kuma abu ne na kwadaitarwa abu ne ake bukata na lada to daga ran nan zai kara a kai duk inda aka yi wa mumini tunatarwa to kawai ba ba al'amari bane zai tashi kamar tatsuniya shikenan an faɗa maka kunkurin kun an kare labarin gizo da koki a'a lallai Allah madaukin sarki ya tabbatar in dai da imani to tunatarwa sai ta amfana da mumini sai ta rage shine malamin adar yake cewa bai halatta ga mumini ba an yi akira tauba bayan kaji Allah ya ce ma'aikin Allah ya ce to kuma mutum ya jinkirta tuba akan wani laifi da yake yi wala ya kulu kuma hakan mutum ba zai ce hatta ya haddinin la har sai Allah madaukakin sarki ya shirye ni ai shikenan shari'a ta Allah ce lokacin da Allah ya so mu daina za mu daina malam ya ce fa innahu min alamati shiga wanda zai ce shi zai jinkirta tuba kuma ko kuma ya ce a har sai shari'a Allah ta zo mai shi bai shirya shi ba a wannan lokacin ba ya ce wannan alama ce ta tsiya cewa ma'ana tsiya cewa alama ce ta mutum in dai ya tafi akan haka to bai daga cikin masu rabo a gidan duniya bai daga cikin masu rabo a gidan lahira wal kizlan ya ce da tabewa wa damsul basira da shafewar basira to don haka wajibi ne ga mumini idan ka ji Allah ya ce annabi ya ce akan laifin da kake yi to kai kokari ka rage ka sa wa abun wai abin da aka so ka daina ka hannu wannan tunatarwar ta amfanar da kai ita kuma tuba din nan tana da sharuɗa shi ma malamin ahlar ya kawo ya ce na farko dai annadam alama fata wani yadu Allah ya kuda ila zambin ko bima buke fi umfin umri yace kuma wa an yatraka al-ma'siya fi sa'atiha wannan sharuɗan guda uku su ne sharuɗa na tuba na farko kayi nadama da abin da kake aikatawa baka san kuskure bane ko kuma a'a kuskuren ne ka sani amma baka baka tsammaci laifin ya kai haka ba sai aka sanar da kai to kayi nadama akan abin da ya wuce na abin da ka aikata sannan kuma mutum ya himmatu ya niyya akan in Allah ya so ba zan ƙara komawa kan wannan aiki na sabo ba sauran abin da ya rubu na rayuwa saboda kai baka da certificate na ga lokacin da ka zo ga lokacin da zaka isfaya dan adam ai ba kayan shago bane ko kayan shago ne yanzu idan idan mai kerawa ya kera bature ya kera ko kuma a'a kamfani ya kera sai ya sa ga ranar da aka yi ga kuma ranar da kayan za su daina aiki ranar da za su lalata dan adam ya san wannan ka san ranar SPK ba mu sani ba daga wannan zaman muna tashi daga nan gurin wani karshe kenan yayi kenan jiya nan cikin ikon Allah aka fitar wata mata da ita aka yi ta je ta yi aikin Allah ta yi zumunci ta gano dukkanin yan uwanta ta biya ta ga kakarta suka yi ni ana komi ta garzaya ta tafi gida domin ta tanaji abin shan ruwa ga iyalinta da mijinta ta je ta aikata abin ta yi komi da ita aka sha ruwa din amma sauran kayan shan ruwa da aka yi ta yi kwaɗo ga kwaɗan ta yi amma kafin ta raba ta ba wa masu rabo-rabo kafin ta ci kuma nan gurin Allah madaukin sarki ya yi ashe ita karshen al'amarin ta na rayuwa ya hau kenan to baka san akan wani hali ne Allah bai karbe ka ba don haka idan ka ji ba magana jinkirta tuba sai ka yanki sai kuma ka niyyatu akan cewa to insha Allah daga wannan lokacin daga wannan lokaci ba zan ƙara komawa akan wannan zunubi ba har abada sannan ana son ka bar aikata wannan zunubi din a lokacin da kake jin daɗin aikata sabon a lokacin da kake jin daɗi ba wai sai abun ya abun ya gargara ko ba baka da dama ba in abin da kuɗi ne za su fitar su yi sai lokacin da kalmar to baka da kuɗi sannan za ka koma Allah a'a idan abin da ƙarfi ne zai yi sai lokacin da kalmar to baka da ƙarfi ka su ba ba za ka iya abin ba sannan ka sai a to shikenan kuma bari ai yanzu ai mun girma kuma a'a abin da ake so an yi an yi asibitar ma sai ya ci sa a cika a lokacin da kake jin daɗin abin kake da ikon da za ka yi ka hana kanka kai to anan mala ya kawo wasu abubuwa ya jera mana don mi don su zame mana linzami na yadda za mu tafiyar da rayuwa ya kawo alamomi na sa'ada ya kawo alamomi na shikawa ya ce alamomi na rayuwa ta duniya lafiya ka sadu da Allah lafiya ka samu sakamako na aljanna ya ce abubuwa guda goma sha ɗaya ne idan ka rike su to shi kenan za ka yi rayuwa lafiya za ka kare ta lafiya za ka haɗu da Allah lafiya kuma sakamakon ka yana aljanna sannan akwai abubuwa goma sha ɗaya kuma in su ka rika ka kyale waɗannan to su kuma alamomi ne na shikawa rayuwa za ta tafi a lalace haka kuma za a kare a cikin tsiya a haɗu da Allah ba daidai ba kuma a samu sakamako ba daidai ba ko iyasillah to yana da kyau mu tunatar da juna waɗannan abubuwan guda goma ba don komi ba kai kanka an ce a wani hadisi ko yana cewa hasim na saka kaula an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya zo ya tsare kai maka hisabi auna a cikin goman nan nawa kake kana fatantar ɗinka nawa ne a cikin abubuwa guda goma da za a lissafa goma sha ɗaya kai na alamomi na sa'ada ta rayuwar duniya da lahira a cikin goma sha ɗayan nan nawa gare ka ko ba sha ɗaya ɗin nawa kai gare ka 11 over 11 ne ko ko 10 over 11 ne ko 5 over 11 nawa gare ka ka yi ƙoƙari ka kama mafi rinjayen abin da yake na sha ɗaya ɗin wanda za a ce ka samu credit ko ba fiyar ba sannan a waɗancan goma sha ɗaya nawa kake da shi wanda kai za ka za ka kokari ka watsar wanda yake alamomi ne na tsaya cewa a gurguje mala ya ce alamomi na sa'ada ta rayuwa guda goma sha ɗaya ne na farko ya ce an ya kula zahidan fi duniya wa ragiban fil akira mutum ya zamanto yana mai gudun duniya ko da yaushe yana ƙara faɗayi a kan lahira yana gudun duniya domin ka tuna cewa duk ba lokacin yau ba muna alhamis ba idan allah ya kai mu gobe juma'a kai dan adam fa raguwa kai ba karuwa kai ba kai raguwa kai ba karuwa kai ba domin duk kwanan da za ka yi duk sa'ad da za ka zo ta tafi duk mintin da zai zo ya tafi duk sakan din da zai zo duk numfashin da za ka yi duk lomar da za ka ci duk ruwan da za ka sha yana daga cikin rabonka ne na duniya kake rakewa kullum duniyar kana ƙara nisantar ta ne kana kuma kusantar kabar to ka runguma abin da kake nisa da shi abin da kuma yake kusa da kai kuma sai ka je ba mai dawo da kai baya ce a ai tafiyar nan bari tun da ta yi so bari in dawo baya in kana son dawowa bayar to sai dai ka ɗauki shawarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya baka na ne na sada zumunci in kana son ka daɗe a duniya ka rika samun bonus to kasance mai sada zumunci saboda shi ne sada zumunci ma'aikin sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce ni ana ana tsawaita rayuwar shi ba wai rayuwar Allah ya zaka shekara dari misali sai ya kara maka ta koma dari da goma ba a'a shi ne sada zumunci lokacin da zaka tafi sada zumuncin Allah to da mintunan da zaka dauka da sa'o'in da zaka dauka da kwanakin da zaka yi duk a bonus kake yi su a bonus kake yi ba su cikin kwanakinka ba su cikin sa'o'inka ba su cikin mintunanka na duniya bonus ne Allah yake kara maka yake baka shi kuma shaidan da ya san haka shi ne abin da yake kyamatar mana yanzu ka shirya za ka tafi zai karkato in ka je ni za ka kai musu ko in na je ma Allah man doni zan samu to ya zama to mutum ya kasance mai gudun duniya da kuma kwaɗayin lahira domin canza shi kuma dole ya je to ya rika kwaɗayen ya za a yaji a daidai wani irin tanadi zai wa masaukin da zai je kabari kenan abu na biyu yace an yakuna himmatahu fil ibadati wa tilawati alquran ya zamanto ta himman mutum kokarinka da ijtihadinka to ya zamanto akan waɗannan abubuwan ne guda biyu ibada da yawaita karatun alqur'ani ibadar Allah Allah ne ya farlanta maka kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi kokari ko da baka dada akan haka ba to sai ka ci irin garaba sannan ta sahabin da ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ko a ra'ayta idza sallaitul makatuba ya ya nemi fatawa ma'aiki ya kake gani idan na sallaci salloli guda biyar na yi azumin ramadana na yi zakka na yi haji yace amma walam azin ala zalika shay'an a adkhulul janna ma'aiki yace na'am ban dada akan komi akan wannan ba abubuwan da aka farlanta min nayi amma ban dada komi akan wannan ba zan shiga aljanna ma yake ce mai tabbas kai dan aljanna ne amma ka san bambancin ka da shi shi ya kara wa haramtul harama wa halaltul halal duk abin da yake na haram da Allah ya faɗi na kiyaye ba na aikatawa abin da yake na halal kuma to ina ciki domin kuma yanzu mukhalakan muke yi ba ya ce halal ya ce haram sai ya ce abu na uku an ya kuna kalilar kauli fi ma ta jirai mutum ya zamanto mai karancin magana mai karancin zance a cikin abin da ake bukata a gurin madarasi ne ba a san yawan magana duk inda kake rarararara kai kai ne mai kauli ba a bukatar wannan ana son mutum ya karanta zance domin illa harshe da kake gani illa harshe to ta fi illar gaba shi yasa ta rana manzo sallallahu alaihi wasallama suna tare da babban sahabin nan Abdullahi bin Abbas yake cewa ya kai karamin yaro barin sanar da kai wani abu kaga wannan ka rike shi ya kamo ya zaro harshe shi yace ya rasulullah na rike abinda nake magana da shi yace kai sanka akwai wani abu da yake kai mafi akasarin ɗan wuta gidan wuta a rika cifa fuskokinsu a gidan wuta sama da abin da harasansu suke gira ba musu harshe ne yanzu cikin minti ɗaya cikin kalma ɗaya zai sa ka yarda cikin kalma ɗaya zai ba ta aikin ka na shekara kaza ƙarya da harshe ake kullata zalunci da harshe ake fara kullashi duk abin da ka gani wani abu da za a ce wannan kaba'ira ne babban zunubi ne to da harshe ake kulla shi in harshe bai shiga ba abin bayyane to mutum ya zamanto mai karancin magana sai ya ce wa an ya kuna mahafazatan ala salawatul kamsa mutum ya zamanto mai kiyaye sallolin nan guda biyar abu na gaba ya ce wa an ya kuna war'an fima aƙalla au kafura min alharami au shubhat mutum ya zaman to mai kulawa ba duk abin da aka kawo ma ba ya ma daɗi kawai ka karka a'a abin da ya karanta gare ka aka ce wannan halal ne na imtu akan shi gode wa Allah amshi wannan haram ne ko min yawanta ko shubha kyale wa man waqa fi shubhat wa qa'a fil harami dan juma ne da dan juma bas bas rabu abu na gaba an yakuna suhubatuhum as-salihin ya zamanto abokan takarka abokan tarayyarka to mutanen kirki ne in za ka yi aboki an ce abota da madaukin kanwa ko shi yake kawo farin kai tasirin aboki tasirin aboki ga ɗan adam tasiri ne babba wanda iyaye shi ya sanya ya kamata su kula a wajen tarbiyyar yaya matukar zai kasance ba za ka rika kula da wanda yake tare da yaranka ba ko wanda take tare da yarinyarki ba to ka tabbatar da cewa kana yin gini ne ana rushewa domin aboki ne zai zo cikin sa'a ɗaya da za su zauna da aboki zai watsa tarbiyyar da ka ba yaranka daga haihuwa zuwa shekara goma a cikin sa'a ɗaya zai lalata to ya zamanto abokantaka da mutanen kirki ne sai ya ce wa an ya kuna mutawadi'an gaira mutakabbirin mutum ya zamanto mai sassauta kanshi ba mai kambama kai ba kada ya zamanto mai girman kai idan ka ga mutum ba kyankyani tare da shi kullum sai sai sai kama da girman kai to alama ce ta cewa wannan mutumin ba mutumin kirki bane ba sai ya ce ni wa an yakuna fakiyan kariman mutum ya zama to mai yalwar hannu abinda Allah ya hore mai ko mun kankantar abin to wani ma sai ya samu rabuwa cikin wannan abu kada ya zama to mai ruwa sai ya ce wa an yakuna nafi'an lil khalqi ya zama to mai amfani ga halittar Allah duk inda wani abu yake na taimako to za ka taimaka gwargwadon ikonka da hannunka ne ake bukata hannunka zai je kalmar ka ake bukata kalmar ka za ta je karfin ka ake bukata karfin ka zai je dukiyar ka ake bukata za ta je sannan ya zama to rahiman bima khalaqa Allah ta'ala mai tausayin halittar Allah mai tausayi ga halittar Allah mai rauni ne ko mai bukata ne marayu ne miskinai ne ya zamanto dabba ce kowace irin halitta Allah ka zamanto mai tausasawa a gare ta sai na ƙarshe wanda shi ne mafi abin ki gare mu shi ne wa an yi kuna zakirar dalmauti kafira mutum ya zamanto mai yawan tuna mutuwa duk abin da za ka yi tuna cewa kai kada ku in zamanto wannan shi ne aiki na na ƙarshe inda dan adam za a tashe shi ne akan abin da ya mutu a kai kada in mutu kuma Allah ya tashe ni akan wannan abun ba ku abin kirki bane mutum ya rika tuna mutuwa yawan tuna mutuwa yawan tuna mutuwa yana sa wa mutum waiki akan duk abin da zai aikata na sabo to sai ya kawo kishiyoyin waɗannan abubuwan goma sha ɗaya wanda ya ga yana aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko rabinsu ko mafi akasarinsu ko dukkaninsu to alama cewa ta cewa ba bai kama hanyar kirki ba ba kuma zai gama lafiya ba na farko shine mutum ya zama so mai kwaɗayi akan tara dukiya ba abin da ya mai zafi ta kowane hali shi rana ɗaya yake so kawai ya waye gari kawai ya samu abin duniya ba ruwan shi da bin matakan da ya kamata in sana'a ce a kafa a bar wa Allah ana addu'a ana ce a kai yau ba rana babu dare a'a shi bukatar shi da ya kafa sana'a kawai ko ba ya zamanto ana lissafawa da shi na biyu ya zamanto an ya kuna himmata hufi sha'awa ta wallar zafin duniya da himman mutum da ciki akan sha'awa da kuma jin daɗin duniya na uku ya zamanto a fahishan fil qawli wa mukhsaran lil ghiba maganganun banza da inda ake neman maganan banza da sharrance sharrance to a bakin yi za a ji kuma duk inda ake neman wani labari na mutane magulmaci ne na ƙarshe wanda da an gani za a ce ga labari na yanzu za mu sha labari ya zamanto mai alfasha fahishin fil qawli maganganun banza da yawan gulma da mutane sai ya ce na gaba ya zamanto mai wulakanta sallah sannan ya zamanto mai abokantaka shi tare da mutanen banza ne duk inda za ka gan shi ba wani mutumin kirki da za ka gani tare da shi sai fatirai yan uwansa ba wani wanda zai gyara wani wani ba kyauta ba wani ba daidai ba ne kaza wani mutashi ne kaza na kirki ba wanda zai tashi wani sau ba tuhu ma'alfujjar sai na gaba ya zamanto mai munanawa ga halitta Allah shi ne mai musu ba'a shi ne mai zagin su shi ne mai kulla musu sharri shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza duk abin da za ka ji a bakin shi ko abin da za ka gani a kaunin za ka ba wani abin da yake na alkhairi ga jama'a na gaba ya ce an ya kuna muktalan fakura ya zamanto mai yawan alfahari mai yawan girman kai da alfaharin mune kaza in mun ga dama kaza ya faru in mun ga dama kaza ba zai faru ba sai da mu kaza zai faru yana ganin kowa a wulakance shi kadai shi ne mutum sai na gaba ya zamanto a mani'an liman fa'atin nas me hana abin da mutane za su yi amfani da shi الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ya zama to masu ciki abin amfanin mutane ya kama tun daga tsintsiyar gidanka in akwai mun jagara gatari a a dukiyarka wani abu wanda idan ka fitar wani zai zo ya ce da Allah wani kana da abu kaza taimaka min zan dan yashe guri kaza ko zan dan yi kaza da shi awa shi ya sai mini in na bada ai shi kenan ya tafi kenan ka abun ka hana abun da mutane za su yi amfani da shi sai na gaba ya ce ya kuma zamanto mai karancin jin kan al'umma mai karancin tausai a cikin zuciya shi kaga mutum ba abin da mai zafi komi zai iya aikatawa a kan biyan bukatar shi kowa zai iya takawa in kisa ya kama zai kisa in bigewa ta kama zai bige sai na gaba ya ce an yi kuna bakila mutum ya kasance marowaci da a mu dai da Allah ai wani wani za mu samu uwa wannan ai zai dai ka mutu da yunwa ayya rayuwa ta bace sai na karshe ya ce mutum ya zamanto mai manta mutuwa ya miƙe kaba kamar ya zo kenan duk abin da ya ba ruwan shi da tuna mutuwa sai ya ga abun baɗi ma shi ba ruwan shi da alaƙanta ya da insha Allah ai nan da shekara kaza kawai za mu kaza ban yi kaza ba ruwan shi shi a gurin shi kamar dir akai da shi da Allah cewa sai ya kai wannan lokacin ba ruwan mutum da tuna mutuwa to waɗannan alamomi duka guda goma sha ɗaya na farko da guda goma sha ɗaya na biyu sai ne yau kanmu misali da su mu ga a ciki nawa gare mu a can gurin nawa gare mu a nan gurin idan Allah ya taimake ka karki wancan ko da sama da rabi ne to ka hayi abin da ake bukata cike sauran rabin to rayuwa za ta yi kyau a duniya kuma za a haɗu da Allah lafiya kuma babu tawaya ga wanda ya bi Allah idan kana neman cikakken rufin asiri to koma kan tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam idan kana neman kariya daga duk abin da zai zo na duniya duk yanda duniya za ta lalace da yanda duniya za ta harjide kana neman kafira to koma kan tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da misali ka amma idan kaga ka karkace wani abu ya same ka to daga kai ne inna allaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wata ni'ima da Allah ya wa al'umma Allah bai canza wannan ni'ima da sai al'umma sun canza shi kuma Allah sai ya kawo canji daidai da su a wani kaulin ya ce wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba wanda za ku ce kaka na kayi kowai yau Allah to ba komi bai dawo abinda kuka aikata ne dawo kawai to don haka mu ɗauki hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu masu yawan aikata zunubi ne amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yi mu zaman to masu yawan mi kuma masu yawan tuba inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin da mun shiga cikin soyayya Allah saboda yawan tuba to alhamdulillah alkamar yayi shine yake wa atti sayyi'atul hasana tamfuha da ka aikata aikin zunubin to maza ka je kuma kai aikin na lada wanda zai je goge wancan zunubi din to shi ya sanya mutumin yanzu wallahi tallahi Allah ka azumin ka ba za ka kai ka ba sai da yawan istighfari sai da yawan salatin annabi sai da yawan hailala sai da yawaita aikata alkhairi duk abin da ka gani wanda za a ce wannan alkhairi ne sa hannunka ciki la ta haƙiru ma'ajin al-ma'aruf shay'an aikin alkhairi bai da kaɗan akan tawada tawada kuda ya hau malami ya dangwado tawada ɗin zai yi rubutu sai kuda sai ya zo ya hau kan tawada ɗin sai zuciya shi take riya mai cewa kai wannan gudan da iya yi wa bakin abincin shi kenan ba don bashi sai ya rike alƙalamin ya ki dorawa akan warka din saboda kudan ma kada ya tashi ya sha daga abin da Allah ya azurta shi da shi a gurin shi yana gama wannan akai mai bishara da aljanna to da da aikin alkhairi bai da kadan haka nan na saban ma bai da kadan dan kadan zaka yi sai Allah ya fushi to shi yasa ake so a guji wannan a kuma yi kankan da wannan Allah ta mu dace Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa wa unsa hakika mu mun halice ku daga mutum ɗaya ɗaya mutum ɗaya namiji mutum ɗaya mace kamar yadda yake faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matar shi daga jikinsa daga gare shi wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga nan aka ɗaiɗaita mutane aka yi sufuritin aka yada mutane na duniya gungun maza da yawa gungun mata da yawa daga rai daya hikimar Allah daga annabi Adam saboda haka anan shine Allah yake faɗin ya ku mutane hakika mun halicce ku ne daga mutum ɗaya ɗaya namiji da mace annabi Adam alaihi salam da ummuna Hawwa alaihi salam daga su su biyun nan ne waje alnakun shu'uban waka ba'ila lita'arafu daga nan ne muka sanya ku jama'a jama'a da kuma ƙabilu ƙabilu lita'arafu don ku san sashen ku ya san sashi don ku san abubuwa da za su bayyana a tsakaninku ko a wata fassarar lita'arafu in akramakum indallahi ataqakum don ku sani ba wani fifiko a tsakaninku asalin ku ɗaya ne daga sayyidi adam da rana hawa kadai wanda ya fi karamci ya fi girma ya fi mutunci ya fi daraja a gurin Allah a cikinku a tsakon wanda ya fi tsoron Allah in mutum ya fi ka tsoron Allah ya fi ka komi ya fi ka komi na duniya da lahira shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama to sama da kowa sahabban shi suka zama to sama da kowace al'umma za su tabi'ai suka zama to tabi'ai za su shi yasa yake cewa kayanul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin karni karnin da nake ciki sannan wanda ya biyo shi baya sannan wanda ya biyo shi baya saboda nagarta ce akan nagarta menene dalili saboda imani da takawa inna Allah alimun khabir ku sani hakika Allah maraukin sarki masani ne khabirun bima ta'malun kuma mai bada labari ne zai ba ku labari akan abin da kuke aikatawa wannan aya an ce ta sauka akan a a lokacin da aka yi fatahu makata manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidi bilal ya hau kan ka'aba ya yi kiran sallah da ya yi wannan kiran sallah sai ya zamanto akwai wani kafiri a lokacin kafin ya musulunta sai yake cewa alhamdulillahi lazi ka baba abi hatta la yara hadal yau na gode wa Allah wanda ya karɓi ran babana kafin ya ga wannan rana ma'ana yana yana alfahari da baban shi ya mutu cikin kafirci kafin a zo a fatahu makata har ya zama to ga ranar da Bilal za a ɗora shi akan Ka'aba bayan da sun hana a yi kiran sallah a zo a yi sallah a cikin Ka'aba ga musulunci ya mamaye ko ina wai yake gode wa Allah da baban shi bai ga wannan rana ba da ya ga bakin ciki kenan ko shikenan sai wani daga cikin su ana ce mai Haris bin Shuma'a Hisham sai ce wa ma wajen muhammadin gaira haɗar gurabin aswadin ma'asina wa iyazillah ya kawo wata kalma wadda ya danganta sai ya ji bilal da irin bakin hankaka ɗin nan wai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai da wani ne kiran sallah wanda ya wuce wannan bakin hankaka wa iyazillah yana danganta wannan kalma da sai digila shi kuma ɗaya daga cikin su sai a sahal bin amr sai ya ce in yuridillah shay'an yubiru kun ga kuke yi kanku in Allah yana yana nufin abu yana san abu to ba Allah yana kishin wannan abun kar ku je ku ja kanku wani kuma daga cikin su sai Abu Sufyan sai ya ce ana la aqulu shay'an akhafu an yukabbiruhu rabbus samawa ni ba zan ce komai ba ina jin tsoron kada Allah madaukin sarki ya aiko da wahayi a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke tattaunawa yau sai ya ce aikuwa ana yi ba a ta jibril jibril linabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ba shi labari da abin da suke faɗi akan sai jibila manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira su ya tambaye su ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza suka tabbatar suka ce yi ya rasulullah mun faɗi shine sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya din domin ta zaman jan layi akan wannan alfahari da suke yi da nasaba da kuma takama da yawan dukiya da suke yi da sauransu shine aka saukar da wannan aya din cewa su fatina duk abin da mutum yake gani in na mulki ne in na dukiya ne in mata wata nasaba ce ogo dai daga sai bi adam ne daga nan ne aka tashi shu'ub aka tashi qaba'il aka tashi gungu-gungu na al'umma, gungun al'umma wanda ƙarƙashinta akwai ƙabilu, ƙabilun daban-daban. Kuma kowace ƙabila idan ka je, malamai suka ce abubuwan guda shida ne, akwai irin su imara ko, akwai irin su fakir, akwai irin su fusul. Allah ya ambaci uku a Alƙur'ani amma bai ambaci uku ba, amma su larabawa sun san rabe-rabe na lardi, lardi, lardi. Shu'ob malamai suka ce kama a ce Najeriya ba ana cewa tarayyar Najeriya ba to ita ce shigo ba tana cikin shigo kamar Nijar kasashen nan kasa mai zaman kanta wadda ake ta tara al'umma a karkashin ta to ita ce shigo alqaba'il kuma yanzu a Najeriya yare kabila kabila nawa ce ba su da adadi ma ba wanda ya san adadin su sai dai fitattun a ce ma Hausa Fulani Yaruba Igbo da sauransu ko to in ka zo cikin hausawan ma za ka samu abin da ake kira imara sai ka ji in ka zo cikin hausawa sai a ce bahaushen sokoto bahaushen kano bahaushen katsina sai ka ji kuma hausan ma ta bambanta tsakani wanda da an ji sai a ce wannan daga guri kaza ya fito to Allah madaukakin sarki shi ya halice ku daga rai kwaya daya ya sanya ku haka kuka rarrabu wani fari wani baki wani dogo wani ja wani gashinan wani bature wani balarabi wani bahaushe wani fere ne duk ya sanya ku haka amma daga mi daga rai kwaya daya saboda haka ba wanda zai wa wani alfahari a cikin shine siyakin magana din ba wanda ya kamata ya wani alfahari a cikin domin daga rai kwaya ɗaya ne aka halice ku daga annabi adam da sai da hawa daga gare su ne ƴaƴansu ne aka rarraba wannan ya zama wancan wancan ya zama wancan kenan in aka koma asalin za a koma abu ɗaya da haka kada wannan fifikon na larabci da baka fata tunda su ai larabawa ne su kuma suna da alfahari da nasaba ba larabi saboda haka kada su ga wannan baka fata ta bilal bilal din nan ya fi su ba suna nan bilal din ya zo ture su abu lahab ba abu lahab ba babban manzo sallallahu alaihi wasallama bane ba a kusanta ya fi bilal a kabila ya fi bilal a jinsi ya fi bilal garinsu ɗaya da ma'aiki tsatsansu ɗaya amma ni tun da inda aka rama kuma inda Allah a taƙaƙu mafificinku a gurin Allah maɗaukin sarki shi ne mai tsoron Allah rishin tsoron Allah ya zo ya ture shi daban ya jawo bilal nan har ya zama to bilal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ce mai wata rana me kake yi nake jin ƙarar takalmanka a gabana cikin gidan aljanna ni kake yi ya ce ya rasu Allah ba komi da rike ba sai dai ni duk lokacin da za a ce na yi tsarki wata bukata ta sa na je bayan gida na yi tsarki ko na fito na yi alwala ban taɓa yadda in yi tsarki ba tare da na bauta wa Allah da wani tsarki ba ya ce gaskiya mana nake jin ƙarar takun takalminka a gabana cikin aljanna amma ta ture abu lahab sai ga shi Allah madaukin sarki yana tsinuwa gare shi a cikin alkurani tabbat ke da abu lahabin wata ko yanan ba nasaba ba ce ba ba ruwan Allah da nasaba ko kyawun jikinka ko kabilarka ko dangantaka ko na ne ne in dai baka da tsoron Allah ba ruwan shi da kai mai tsoron Allah shi ne da shi Allah kan da shi Allah ce
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله قالت الأعراب آمنا غفور رحيم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يدلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم wato larabawa larabawan ƙauye suka zo ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an ce daga bani abbas suka zo suka ce wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam amanna mun yi imani sai ake ce musu qul ka gaya musu ya rasulullah lam tu'minu ku ba ku imani ba walakin ƙulu asalamna sai dai ku ce kawai mun mika wuya mun mika wuya amma maganar ku ce kun yi imani a'a ba ku yi imani ba walam ma ya dukkan imani fi qulubikum domin da dai imani bai shiga cikin zukatan ku wannan magana da kuke faɗi a baki ne kawai take amma ba ta cikin zuciya imani bai shiga cikin zukatan ku ba wa in tudiyu Allah wa rasulahu da za ku bi Allah da manzan shi ku daina da'awa a baki abin ya shiga cikin zukatan ku ansa da gaskiya ku bi Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam la yalilkum min a'malikum shay'a da Allah madaukin sarki ba zai tauye daga cikin ayyukan da za ku yi na alkhairi a tauye muku wani abu inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi da Allah ya cika muku lada wata aya in Allah madaukin sarki yake cewa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aikata aikin kirki mutum ne namiji ko mace ne alhalin yana mumini da gaske bisa imani ya aikata wannan aiki din Allah ya ce da sannu za mu raya shi rayuwa rayuwa ta jin daɗi rayuwa tsarkakakkiyar rayuwa a gidan duniya da lahira zai yi rayuwar duniya lafiya ya kare lafiya sannan kuma mu saka mai da mafi alkairin abin da ya aikata to don haka inda za ku bi Allah da manzon shi la yalilkum min a'malikum shay'a ba abin da zai tawaye daga aikin da kun fi dacewa inna la gafurur rahim hakika Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ga muminai ita wannan aya din ita ma an ce ta sauka ne akan su bani afar larabawan ƙauye ne sai suka yi tafiyar dango da su da iyalinsu da bayansu kwansu da kwarkwata sai suka ga wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to an ce a wannan shekara din shekara ce ta fari an yi fari a garin madina to da haka da suka zo sun taho da kayayyaki irin abin da idan an zo ba fata ke in ya zo guri yana tahowa da abin da in ya zo zai saida a guri don ya riban su da suka zo suka iske ana fari a garin madina sai suka sai suka farashi akan abinda sun taho da misali a ce dabino za su sai da shi naira goma goma da suka zo suka iske ana da buƙatar dabinan a garin madina ana fari sai suka kada farashin dabinan ya koma ashirin ashirin ko talatin talatin sai da suka gama cin kasuwancinsu sai suka je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suke wata magana wadda take alakanta magana kamar gori ko kamar wani cinkaho suka suka ce masa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu mun zo mun yi imani dukkan mu ban mu da farkwatan mu mazan mu da matan mu yaran mu da bayin mu da kowa sabanin sauran larabawa banu kaza da banu kaza wanda ba su yi imanin ba sai da aka yi aka aka gwabza sai da kaje ka yaki wasu wasu kuma ne da suka fara cutar da mabiyanka sannan suka zo suka imani mu ko mun zo ba tare da wani yaki ba ba a zubda jinin kowa ba mun zo mun yi imani saboda haka su suna son a keɓance su da wani abin da ya fi na wani kenan to da suka faɗi wannan tun da da'awa ce kawai abin bai je zuci ba shi Allah ba ruwan shi da bai kashe ayi ba ruwan shi da akawal shine aka aiko ake faɗa musu cewa da kuka ce kun yi imani a'a ku dai ku ce mun mika wuya Wataƙila kuna jin tsoron abin da ya faru a sauran kabilu din ko abin da ya faru a kan banuwa na din da banuwa na din kada ya zo kanku shi yasa sai kuke ganin kamar za ku yi Allah wa da ma'aiki wayo kuka zo kuka kuke da awar imani kada a je a yake ku ko wani an kamar wannan to Allah ya sani ku imanin bai je zukatan ku ba amma kuna da awar shi a baki to maimakon ku ce kun yi imani to ku ce mun zo mun mika wuya qulu aqalanna mun mika wuya walamma ya da kula imanin fi kudin amma imanin bai je cikin zukatan ku ba da a ce za ku bi Allah da ma'aiki imanin naku da kuke faɗa a baki ya je zuciya to da ba ku samu wata tawaya a cikin aikin ku ba da kun sami Allah madaukin sarki mai jin kanku mai kuma rahama a gare ku na'am إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون sai aka ci gaba da gaya musu don su san yadda imanin yake inda musulunci daban imani daban musulunci daban imani daban musulmi shi ne wanda ya amshi kalma ya kuma ke aiki akan wannan kalmar amma in imani shi in musulunci shi bai kange shi da aikata abubuwan da ba a so musulmi ya aikata ba to ba mumini ba ne ba mumini ba zai sata ba mumini ba zai zina ba mumini ba zai shagiya ba mumini ba zai luwaɗi ba mumini ba zai zuta zinin dan uwanci ba mu dukkanin abin da aka kange idan musuluncin mutum bai hana shi wannan abu ba to shi ba mumini bane la yasriqu sarif hina yasriq wa huwa mu'min la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bai sata lokacin da yake kaka bai ya daukar kayan mutane alhalin yana mumini inda yana daukar kayan mutanen Allah zai karɓi ran shi kafiri fasiki zai karɓi rai ba mumini ba haka mai zina lokacin da yake yin ta to bai bai zina a halin yana mumini inda za a karɓi ran shi a wannan lokacin to ba mumini ya mutu ba to don haka musulunci daban mumini daban mumini shine wanda dukkanin awamirullah umarnin Allah maɗaukin sarki ya ansa kuma yana ɗabbaka su bakin gwargwaron ikon shi ne gobe. Duk abin da yake wannan nawahi ne, abin da aka hana to ya kange kan shi ka aikatawa illan lamam. Inna Allah wa su'ul magafira kuma wannan. to shine ake faɗa musu innama almu'minuna kadai dai wanda ake kira mu'minai sune wa allazina amanu billahi wa rasulihi sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa summa lam yartabu sannan ba sa kokanto ba sa kai kawo akan wannan imanin na Allah da manzon shi duk abin da Allah madaukin sarki ya ce ko ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba haka za a yi duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya yi daɗi ko bai daɗi ba haka za a yi sun yi imani da Allah da manzon sannan ba sa kai kawo ba wani shakku a cikin imaninsu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah saboda tabbatar da rishin shakka a cikin imanin suke yin jihadi suke kokari a cikin al'amarin Allah da dukiyarsu da kuma kawunansu da dukiyarsu da kawunansu fi sabilillah saboda Allah madaukakin sarki ba shakka a mumini to Abdullah ibn Salul da dukkanin waɗanda suka biye shi wanda ake kira munafikai din nan duk aikin musulunci ba da su ake ba da su ake sallah da su ake azumi da su ake komi jihadin ma in za a tashi a fita da su ake yi amma abin ba a cikin zuciyarsu yake ba lokacin da za a je yakin tabuk ga abubuwa guda uku sun fa an je yaki ba a daɗe da dawowa ba kafin jiki ya ɗan kara cikin garjin rana ga tsananin kai ana yi a wannan lokacin aka ce a fita da tsakar rana za a yi fitan nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tara safai su taru akan a ɗan tara guzurin da za a tafi wannan yaki da shi Allah sarki sahabbai ridwanullahi alaihim mai abin kawowa da yawa ya kawo mai abin kawowa da yawa kawo sai aka samu saboda rauni ga kuma fari an ana wanda ya saba da in aka tashi labtun rakumi zai kawo to dan abin da zai kawo bai fiye da kullo ba a cikin hiramun shi kawo ba a mutumin ka da shi da mutanen shi sai suka koma gefe in mutum ya kawo ya rika duba mana me ya zuba a ai kwano da ya ji ya ji kawo shi za ka za ka gaishe gaban ma'aiki kaza kaza kaza ga yi kwano da ya kawo su ba su kawo ba ba su bayar ba idan mutum ya dan kawo tafin hannu sai a ce leƙa shi kuma wannan ba wallahi tafin hannu ya zuba sai a tsotson kuma da kaza kaza shi ne Allah yake bari allazina yarmizuna almuqawwidina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna la yajiduna illa juhdahum wa yaskaruna minhum fakira Allahu lahum wannan wanda suka koma gefe suna zindan mutane wanda suka kawo sadaka su sun bi abin da Allah madaukin sarki da ma'aiki ya ce sun ɗauko sun kawo bakin ƙoƙarinsu la ya ji juna illa juhudahum banda wannan abin da suka kawo basu da komi suka yi ƙoƙari suka zo suka kawo su sun zauna suna musu izgili to su sani shi kuma Allah madaukin sarki ya anshi wannan kafaken suna musu izgili to su kira Allah minhum shi kuma Allah zai mayar da wannan martanin wannan izgilin za su ga yadda za a kare su to mumini bayan ya yi imani to kuma zai sadaukar da kanshi inda aka ce musulunci ha to shi kenan ya an kira shi ne kudu kudu da salmi kafa sannan ba nan kawai ta tsaya ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duki ya shiga shiga jikin shi ya shiga duk inda za a tafi yaki da shi ake tafiya sallallahu alaihi wasallam har a fa'arin yaki kaji an ce an yi kaza har kaza ya kai gare shi aka sahabbai bayan dukiyar tasu bayan imanin dukiyar su ta shiga to kuma kawunan su sun shiga in za a tafi yakin su za su tafi a kare wannan hannu ba zai dawo da shi ba goban an ce ya fito ba zai kalli cewa a'a ne fa nuna ɗaya ran na rasa ba kuma ai suwa na zai a'a Allah Allah ma yake a fito ya ƙara tafiya wasu rayuwarsu bayan dukiyar bayan imanin kuma suka kai kawunan su jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah waɗannan Allah maɗaukin sarki ce homo sadikun su ne masu gaskiya in sun faɗi kawai gaskiya su ne ba wanda zai da'awa ba kawai a maka shi kenan abin da je zuci ba balle aikata balle wani ya koyi ya aikata Allah sa ba bibiye su ha ne ina tun da ai saura aya ɗaya inda mu sai sai su قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim shin har sai kun shelanta wa Allah sai kun shelanta wa Allah addinin naku ma'ana in har kun yi imanin imani ba a zuciya yake ba Allah bai san kun yi imani ba sai kun zo kun kuna faɗi cewa wai ko kun yi imani har ma kaza kaza sai kun shelanta wa Allah sai kun sanar da Allah cewa kun yi imani Allah za ku sanar da addinin ku ya fi ku sanin abin da ke cikin kirazan ku wallahu ya lau ma fis samawati wa ma fil ard Allah shine masanin abin da yake cikin sammai da kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukin sarki masani ne akan komai
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
يمنون عليك أن أسلموا بل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين su sun zo gare ka ya rasulullah suna yin gori a gare ka cewa wai su sun yi imani dan sun musulunta sun zo suna yin gori har suna su ba a yaƙe su ba su sun zo da ƙwansu da farfatarsu to ka faɗa musu kullatumunnu alayya islamukum ba Allah da manzo ba ku ba kuna gori dan kun yi imani ba saboda su da suka zo suna ganin ai kamar duk wanda ya zo ce yayi imani kamar manzo ya kara ko kamar ya kari manzo da wani abu ko ya kari Allah da wani abu a in ka yi imani fal nafsik akan kanka wa man dalla ma fa inna ma yadullu alaiha in ma bata kai kan kanka ka bata ba ruwan Allah da manzo to da ka sun zo suna ganin kamar za su daɗi addinin za su daɗi manzo salama da wani abu sun zo suna maka gori to ka faɗa musu ba kai ba Allah da mahaifi za su yi gori akan sun yi imani sun sun musulunta ba balillahu yamunnu alaikum a'a Allah ne zai muku gori me dalili an hadakum lil imani saboda ya shiryar da ku da imani bayan da kun bata bayan da kun kasance ala jurfin harin fi nari jahannam fa an kaza kun minha kun kasance akan gefe na wuta kuna gab da fadawa Allah ya zo namar da ku ya aiko muku mahaifi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya wata ake cewa laqad manna Allahu ala al-mu'minina in ba'atha fihim rasulan min anfusihim tun wata baiwa duk abin da Allah zai yi mu'mini ya kama mai da ya aiko mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ya kamata ya muku gori na kuna cikin bata ya shiryar da ku an hadakum lil imani in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke da'awa to ku sani ba ku bane masu gori ku tuba ga Allah Allah ne ya kamata ya muku gori saboda shiryar da ku da akai daga bata
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ومن شيء الله مدوكين sarki shine masanin abin da ya kuya a sammai da kasai shine masanin gaibin sammai da kasai kuma Allah madaukin sarki basirun mai gani ne bima ta'malun akan abin da kuke aikatawa don kun zo kun yi da'awa to Allah madaukin sarki ya san gaibin ma'ana abin da ke cikin kirazan ma wara a zalika ma Allah ya sani to nan muka zo karshen wannan aya ta suratul hujurat aya wanda take da kunshe da a sura wadda take kunshe da ayoyi goma sha takwas amma ayoyi goma sha takwas ɗin nan gaba ɗaya rayuwar mu ta duniya sai da Allah madaukin sarki ya karanta mana ita gaba ɗaya abin da za mu yi mu samu sa'ada a lahira sai da Allah madaukin sarki shi ya sanya wasu malaman suke kiranta suratul akhlaq sura ta ɗabi'u saboda tarbiyya ce kurum a cikinta tunda aka fara ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu aka kebance muminai da abin da aka kebance su da abin da ake so su zama sai da aka gama daidaita sahunsu sannan aka kira ya ayyukan nasu aka kira kowa da kowa to ya mu gode wa Allah Allah madaukin sarki ya ƙara fahimtar da mu alkur'ani bai girma mu ƙara riko da alkur'ani duk wanda ya riko da alkur'ani to ba shi ba ƙasa ba shi ba tabewa rufin asiri ne na duniya da lahira kuma duk abin da kake nema yana kunshi a cikin shi kitabun azizu la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi Allah madaukin sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai ya gafarta mana abubuwan da muka yi kuskure malam ya kara gabatar da uzuri cewa aiki ne sha'anin aiki ne tsare shi amma insha Allah gobe wannan muna tare da malam a daidai wannan guri muna fatan yanda ya je lafiya Allah ya dawo mana shi lafiya inda muka taru a wannan guri Allah ya ba mu da abin da muka yi Allah ya shi ba duk mai gafarta wa iyaye Allah ya sanya mu a cikin sabu na gaba gaba a cikin bayan da yake yantawa a wannan wata ya albarka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh